أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاسمين تلك آيات الكتاب المبين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نافذ الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سورة القصص مكية وهي ثمان وثمانون آية بسم الله الرحمن الرحيم ضاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين وأن سورة نظام شجاع manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsakanin Makka da Madina aka saukar da ita duk surar da aka saukarwa annabi amma halin zaman gari kaza yake to garin za a mai da idan annabi yana Makka ne yayi tafiya aka saukar masa da sura a daji to sai a ce wannan sura ta Makka ce ko da annabi yana Madina idan ya je makka yana makka aka saukar da wata sura ko wani karatu amma a makka amma ya je ne tafiya ya taso daga wani je makka to ce wannan karatu na madina ne don annabi na madina to wannan surar hanya da ita da su suratu yusuf da su suratu isra duka a hanya aka saukar masa tsakanin makka da madina saboda haka ne take bashi haƙuri a kawo labarin tafiyan annabi musa na hijirarsa daga misira zuwa madina don a bashi haƙuri da wannan bismillahir rahmanir rahim ba sin mim kamar yadda muka faɗa kwanan baya imamun nawawi yana ce ɗaɗin nan wato dabbobin Allah masu tashi a ɗa'iratu tun daga mala'iku har zuwa sauro har zuwa abin da ya kawo sauro duk dai dabbobi masu tashi masu fuka-fuki sin as-sa'iratu dabbobin Allah ko halittan Allah masu tafiya kowace irin tafiya mim almashiyatu dabbobin Allah masu takawa to iyakan dabbobin kenan dai daga masu tashi da fuka-fuki daga masu tafiya wata irin tafiya irin tafiyan kifi ne tafiyan maciji ne tafiyan kwado ne akwai kuma su tafiya takawa su kuma shiyatu wannan kenan Allah alamu da da yake ana ce da ha sunan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam saboda tsarkakarsa hakuri kuma na kuddusiya saboda kusacinsa da kunhul haqqi ake kiransa da ha yasin kuma sunansa ne ya sayyidan nasi ya sayyidal khalqi ya sayyidal alamina watakila ko shine aka dawo da shi nan da daha sin yasin mi muhammadu sallallahu alaihi wasallama tilka wannan wancanen ka wannan wato ishara ne zuwa ga abu manisanci koko mai girma waɗannan ayatul kitabi ayoyi ne na wannan littafi mai girma alƙur'ani wanda Allah ke saukarwa annabi ɗin nan ayoyi 88 din nan to suna cikin ayoyin wannan littafi mai yin bayani mai yin bayanin sunayen Allah da sifofin Allah da ƙudurar Allah mai yin bayanin halitta mai yin bayanin tarihi mai yin bayanin halal da haram mai yin bayanin kyakkyawan abu da mummuna mai yin bayanin abubuwan da ake jayayya a cikinsu duk wannan littafi shi ke ɗaukan wannan bayani shi in ya faɗi magana ta ƙare babu ba ƙara babu wakila babu wakala babu waruya babu taraddudun a ya faɗi magana ta ƙare kenan sit'an wa adalan duk abin da ya faɗa gaskiya ne duk abin da ya hukunta adalci ne alkurani kenan تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون ya rasulullah natlu alayka za mu karanta maka min nabai musa wa fir'auna za mu karanta maka wani abu na daga labarin musa da fir'auna kamar yadda ka saba ji maganan mu kullun gaskiya ne bil haqqi da gaskiya liqaumin yu'minuna ga mutane masu yin imani da waɗannan labarbari da za a faɗa shi alqur'ani hudan linnasi ne ya zo ne shi yadda duk mutane gabaki ɗaya sai dai wanda Allah bai kaddara masa shirya ba hudan linnasi kenan in an komo kuma an samu wanda suka shirya din sai ce hudan wa bushiril lil mu'minina wato shi littafi ne na shirya na albishir wa waɗanda suka yi imani da shi sai kuma ce hudan lil muttaqina musamman masu jin tsoron Allah wannan littafi littafin shiryar da masu jin tsoron Allah ne to nan kuma an ce an kawo shi ne don a yi bayani wa mutane wanda za su yi imani
إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين إن فرعون ألا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبه أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين labarin da za mu karanta maka na Musa da Fir'auna shi dai Fir'auna wa innahu la'alim fil ardi wa innahu la minal musrifina wani babban mutum ne madaukaki a bayan ƙasa amma wallahi yana daga cikin mabannata girma ya lalace kenan Ah, inna fir'auna shi fir'auna din nan ala fil ardi ya samu dauka a bayan ƙasa waje wato ƙasar Misra da Sham waje ala ahlaha shiya'an sai ya mai da mutanen kashi kashi wato kowane kashi kuma shi'a ne gare shi ma'anan shi'a shi'atu sun fi ashabu shi ashabu mutanenka sahabbanka mai yiwa ne kuna tafiya tare amma zuciyarsu ba sa tare da kai sahibu na ɗaukan wannan amma banda shi'a shi'a kam mutum ne mutane ne wanda suke bin ka duk inda ka shiga suke bin ra'ayinka duk abin da kace shine ma'anan shi'a ya fi sahibu ƙarfi su ba kaga munafukai sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam duk inda ya tafi suna tafiya tare amma ba sa tare da shi ba ya tare da su tunda munafukai ne amma su shi'a in an ce shi'a to duk inda ka tafi za su raka ka yushayyi'unaka fi fil hissi wal ma'ana za su raka ka su raka ra'ayinka su raka dukkan umurninka duk abin da kace shi za a yi to fir'auna ya kakkasa mutane kashi kashi kuma dole ne kowane kashi yana karkashin biyayyarsa ibdawa su ne manya wato danginsa bani isra'ila kuma su ne masu ayyuka wanda suke ayyukan ƙarfi saran itatuwa ne fasa dutse ne gini ne kwaba ne tonon rijiya tonon shadda dukkan aikin wahala ƙira to su ake sawa su bani isra'ila alhali ko su ne sharifai jikokin annabi ibrahim to su ne ake sa su aiki duk na wahala yastadhif da'ifatan minhum waɗansu daga cikin shi'an nasa jama'an nasa yakan mai da su raunanan mutane wanda ba su da ra'ayi sai abin da ya ce banda haka ka haifi ɗanka a zo a yanka shi kana gani baka da ikon magana sai ab- an an raunana ka kenan yuzabbihu yana yayyanka abu na'ahum ƴaƴansu bani isra'ila din wa yastahi nisa'ahum kuma yana barin ƴaƴansu mata don su rayu innahu shi wannan kafiri fir'auna kana haka yake minal mufsidina daga ina daga minal mufsidina cikin masu banna shi fir'auna ya mai da bani isra'ila mutane ne wanda ake raunana su ake bautar da su duk aikin wahala su suke yi to ana nan wata rana sai ya yi mafarki wai gobara ta taso daga kudus ta zo ta kona dukkan misra amma ban da bani isra'ila sai ya damu da wannan irin mafarki cewa gobara ta taso daga kudus wato sham ta zo ta kona dukkan misra amma banda bani isra'ila su basu kone ba to sai ya damu da wannan mafarki sai ya nemi bokaye sai boka ya ce masa fassarar wannan mafarki wani ɗa za a haifa cikin bani isra'ila shine sanadin halakar ka kai da mulkinka da bani da da kibdawa ya to shikenan sai ya sa kowace matar bani isra'ila in ta yi ciki to sai a sa masu gadi suna gadinta har lokacin da za ta aihu in ta haifi namiji a yanka shi a take a wurin in ko ta mata ce a bari don saboda a samu masu bauta mata masu yin bauta tunda aka ce dan bani isra'ila ne zai harkar da shi ya gaji mulkinsa ba a ce kyar bani isra'ila ba shine yuzabbiyu abnahum yake yayyanke ƴaƴansu maza wa yastahi yakan bar ƴaƴansu mata a haya'an masu rai innahu kana min mufsidina to ana nan sai yankan yayyawa sai suka ba shawara cewa ranka ya dade idan fa an yi an ci gaba da yin wannan tsofin bani isra'ila suna mutuwa ƴaƴansu ana yankawa to su waye za su yi mana aikin karfi nan gaba yace ya kamata a rige shekara ɗaya a yanka shekara ɗaya ba yanka in an yanka bana baɗi kar a yanka to sai aka haifi annabi harun a shekarar da ba a yanka wan annabi musa ɗin to banda wawan mahaukaci shin ya gaskata bokan ne ko ya karyata shi idan ya gaskata bokan ne komi yankawansa dole sai an samu ɗan bani isra'ilan da ba a yanka bai halakar da shi dole in dai gaskiya ne in ko ya karya tashi na ruwansa da yankan 'ya'yan mutane
ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين Ubangiji ya ce, To, muna nufin yanzu za a yi canjin zamani, nuridu anna munna muna so mu yi alheri, alallazi na tuɗa filardi, mu yi waɗannan mutanen da ake rauna da aka raunana a bayan ƙasa ana kakkashe musu ‘ya'yansu, ana bautar da mazansu, ana bautar da matansu, ana ɗora musu dukkan wahaloli to muna so mu yi musu alheri ne wa naj'alhum a'immatan mu mai da su ne shugabannin ƙasa wajen mulki wajen ilimi wajen addini wa naj'alhum mu mai da su alwarisina masu gadon mulkin fir'auna wa tammat kalimatu rabbika ala bani isra'il bima sabaru wa dammarna ma kana yasna fir'auna wa qaumu wa ma kanu yarshun wa awrasna وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا to wa'annan kalimomin su ne da ubangiji ya tabbatar da su yake gaya mana alkawarin da na yi bani isra'ila tun ran da za a haifi musa na cika wannan alkawarin na halakar da fir'auna na gadar da su mulkin fir'auna na gadar da su kasar fir'auna kam taraku min jannatin wa yun wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin wa awrasna haqqan wa nakhari to wa nuridu an namunna alladhi tudihu bil wa naj'al mayyatan wa naj'al al warithin wa numakkina wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa amana wa junudahuma minhum ma kanu yahzarun
wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahzarun bayan mun gadar da su wannan ƙasa wani makkina lahun filar da mu ba su dama a ƙasa yanzu su ne masu iko su ne masu mulki a bayan ƙasa wani ya fir'auna mu nuna fir'auna wa hamana da babban wazirinsa wa junuda huma da sauran rundunansu duk gaba ɗaya ma kanu ya hazaruna mu nuna musu abin da suke tsoron nan sai ya zo ya tabbata sun halaka ƙasa ta dawo hannun bani isra'ila wannan ayoyi su ne a lokacin da fada ya kaure domin yadda bani isra'ila suka sha wahalar kibtawa to haka mutanen gidan na ali suka sha wahala a hannun banu umayyata da banu abbas yadda ake yayyanka waɗancan ake kakkashe su ake ɗaɗɗaure su kibda suke wa bani isra'ila to haka ƴaƴan gidansa na ali aka mai da su a kakkashe a ɗaɗɗaure duk wanda ya motsa a kashe duk wanda ya motsa a ɗaure to har aka kai shekara ta ɗari ta ɗari da ashirin aka kwace mulki a hannun banu umayyata bayan sun wata dubu suna mulki da aka kwace mulki a hannunsu aka mayar hannun ban abbasi abin da yasa wa'ancan suke wahal da 'ya'yan gidan na ali wato 'ya'yan hassan da husaini zuriyarsu lokacin mulki zaɓe ake yi to an ce maka gaji kan annabi dan fadima dan aliyu gaji kan abbasu ka zaɓa wa za ka zaɓa gaji kan annabi mana to ba sai an gan shi ba an kashe wani an ɗaure wani an ɓoye wani ba sai ya fito a gan shi ba wata dubu aka yi ba dama kashewa ake yi ɗaurewa ake yi in za a yi hudu ba a masallacin juma'a ma sarki in ya gama hudu ba su zai wa mutane sallah sai ya zagi aliyu da jama'a da ƴaƴansa duka mutanen da Allah ya ba su daraja ya ba su girma suka zubar da darajar su suka zubar da martabar su suka zabi duniya sai ka sai ka zagi wai sunan su miyagu sai an zagi miyagu har wata 80 to da suka mulki ya kwace a hannun su banu abba suka kakkashe su suka kwace mulki a hannun su to sai su banu umayyata kenan wato na da misali na biyu na farko ya kamata in yi ga jikokin abu sufyana su ma banu umayyata ne a su banu umayyata su ma dukansu kakansu ɗaya ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ga kuma jikokin annabi wa zaka zaba jikokin annabi to sai aka wata dubu ya wuce aka kwace mulki a hannunsu mulki ya koma hannun banu abbas to sai ƴaƴan sayyidina ali suka ce alhamdulillah yanzu mun samu sauki dangin mu ne banu hashim yanzu suke mulki ba banu umayya ta bane sai abin ya dawo yanzu kuma har yanzu in an ce ga ƴaƴan abbas ga ƴaƴan annabi wa zaka zaba ai ashe bata sake zani ba kenan sai aka yi ta yi aka yi ta yi har shekara ɗari da arba'in da biyar shekara ɗari da arba'in da biyar sai aka samu wani gwarzo sunansa muhammad nafsu zakiya dan abdullahi kamil dan hasan na biyu dan hasan na farko dan ali ibn abi talibin gwarzo ne da ganin sa kasan ba dama ga kyau ga kwarjini ga ilimi suka ce alhamdulillah Allah ya kawo mana wanda zai kwaci haƙƙin mu balle ma ko shi ne mahadin da annabi yake faɗa ne domin ya ce mahadi sunan babansa sunansa da sunan babansa ɗaya ne shi wannan sunansa Muhammadu sunan babansa Abdullahi watakila shi ne shikenan sai aka shirya mu fa zalle sai kai damara mu goyi bayan ka kwata mana haƙƙin mu sai yayi damara sai suka suka kori sarkin Madina wanda gwamnatin tarayya ta nada daga Baghdad so kore sai labari ya samu Abu Jafar Al-Mansur yace naji kun kullata waye hakkun kori sarki na to maza maza ku janye tawayen nan in ba ku janye ba kun san sakamakon ku إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض wannan shi ke shi ne sakamakon 'yan tawayen gwamnati a kakkashe ku a tsitsire ku a ɗaɗɗaure ku in ba ku janye tawaye ba sai suka rubuta masa takarda wannan takarda suka sa wannan kamar yadda shi yasa aya su ma suka sa aya suka ce inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an yastadiu da'watan minhum yuzabbi abna'ahum wa yastahyi innahu kana min mufsidin wa nuridu an namunna ala alladhina tulihu fil ardi wa naj'alu wa imadan wa naj'alu al warithin wa numakkina lahum fil ardi wa nuridu fir'auna wa hamana wa jinna minhum ma kanu yahzirun da ya karanta takarda kai dai yanzu ka zama fir'aunan kasa kai ne mai kakkashe mutane kai ne mai daddaure mutane kai to Allah da ikonsa yanzu zai mayar mana da haƙƙin mu ahlul baiti da ya rubuto takarda shi ko Abu Ja'far ya rubuta takarda ya ce wannan ai ba haƙƙinku ba ne kai da kake cewa wai kai jikan jikan annabi ne ɗan fadima ɗan aliyu to kai kake buga ƙirji da kai jikan mace ne to ni jikan namiji ne abbas shi ne kakana kai ko kai ko mace kake dangantuwa da ita kuma in gaya maka da ce wannan haƙƙi naku ne ai lokacin da annabi ya bayyana ya tadda baffa baffa yan uwan babansa guda hudu ya taras biyu suka zama musulmi biyu ba su zama musulmi ba to biyun da suka zama musulmi ɗaya kakana ne biyun da su zama musulmi ba ɗaya biyun da ba su zama musulmi ba ɗaya kakanka ne wajen nufin abu lahabin da abu talib ina nufin abbas da hamza me za ka ce wannan ya rubuta wannan ya rubuta wannan maganganu marasa daɗi tsakaninsu ai da haƙƙinku ne da abubakar ma bai samu ba balle umaru balle usman da haƙƙinku ne ba sai da manya suka kare ba da kyar aka zaɓi baban naka ba ana ana tangal tangal har abun ya wuce me za ka ce kayya kayya kayya to maganganu marasa daɗi daga baya dai sai aka ɗaura yaƙi da bagdad aka kawo madina abun ya faru tun rajab sha'aban ramadan aka ɗauro yaƙi aka zo aka yaƙi muhammad nafsu zaki a madina aka kashe shi aka ƴaƴansa aka kama waɗansu waɗansu tarwatse su ahmad suka bi ta hanyar misra libya can suka je suka haifi shehu tijjani radiyallahu anhu tsakanin fitansu da haihuwar shehu tijjani shekara dubu da shekara biyar to wannan aya suka rubuta don jayayyar da ta faru tsakanin su yadda wa'ancan suka yi haka waɗannan ma suka yi haka tarihi ke maimaita kansa kullum bismillah وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تهزني إنا رادوه إليك وجائلوه من المرسلين ma'ajiyar annabi Musa sai ta samu ciki sai Allah so mu rufa mata asiri cikin bai ɗaga zani ba ko mama bai kumbura ba masu kallo suna neman su gane ba su gane ba har ta aihu da ta aihu Allah da ikonsa mata masu gadin ran da za ta aihu ba su zo ba sai ta aihu ta san yadda ta yi ta ɓoye wannan ɗa nesa inda ba za a ji motsinsa ba haka dai tana kaiwa tana kawowa abun ya dame ta rasa inda za ta sakanta wajen wata uku da wani abu to sai ubangiji ya yi mata wahayi ya ce na ga kina cikin damuwa ina gaya miki Allah ne fa ki gaya mata wa auhayna ila ummi musa an arzihi ki shayar da ɗanki ba wanda ya isa yanka miki ɗanki an arzihi fai za alaihi amma in tsoro bai barki ba har yanzu kina cikin jin tsoro kada a kashe shi fa alqihi fil yammi ki jefa shi ki bani ma'ana ki bani ajiyarsa ki jefa shi a cikin kogi wai wanda ake tsoron jinjirin da ake tsoron kar a kashe shi ne amma kuma a jefa shi a kogi banda Allah wa zai maka wannan alkawari ka yadda ki sa shi a cikin akwati idan wahai na ilamu kamar musu a digiri fi tabuti ba alki fil yammi ki sa shi cikin akwati ki yi shimfiɗan auduga ki kwantar da shi ki rufe akwatin ki sa shi a cikin kogin nil zan dawo miki da shi kuma albishirinki zan mai da shi manzo daga cikin manzannina masu balaga suka ce wannan aya ta zo da abubuwa da yawa wanda yawancin ayoyi ba su kawo ba akwai umarni guda biyu akwai hani guda biyu akwai labarai guda biyu akwai albishir guda biyu a cikin aya ɗaya an arzihi umarni ne وهو يعلم أن رده فإذا خفت عليه labari فألقيه في اليم كجيفا شيء ruwa ولا تخافي هني ولا تهزني هني إنا رادوه إليك البشر وجائلوه من المرسلين البشر kuma haka aka yi aka je ta sa shi a cikin kogi da daddare ta sa shi a akwati ta tura shi a cikin kogi da dare bayan Allah ya mata wannan alkawari to zuciya dai bata bari ba tana bugawa فؤاد أم موسى فارغة إن كان لتبدي به لو لا أربنا على قلبها لتكون من المؤمنين to kogi ya ɗauki annabi Musa da akwati Fir'auna na shakatawa a gidansa da hantsi a bakin ruwa sai ga wani akwati yana tahowa sai ce a kawo mini akwatin can aka kamo akwati da aka ɗauko aka zo aka ajiye aka buɗe da aka buɗe sai aka jinjiri yana tsotson yatsarsa sai fir'auna ya ji tsoro sai asiya ta ce am mun gode wa Allah mun samu ɗa mun samu ɗa ƙurratu ainihin liwa laka ya ce laki lali to kamun mu ci gaba da fassara waɗannan ayoyi tukuna shi alkur'ani yana karantar da wannan ne ya karantar da wannan shin don Allah alkur'ani nan ya ce wa auhaina ila ummi Musa ko bai faɗa ba an ardihi menene wahayin an ardihi fa idza khifti alayhi ki shayar da shi fa idza khifti alayhi kin ji masa tsoro fa alqihi fil yammi ki jefa shi a kogi wala ta khafi kada ki ji tsoro ba abin da zai same shi wala ta zani karki bakin cikin ko wani abu zai same shi zai same shi a'a albishirin ki na radduhu ilayki zamu mayar miki da shi ki shayar da abinki wa ja'iluhu zan dawo da shi ma in girmama shi mai da shi min almursal daga cikin manzanni Allah ne fa yake gaya wa wata mace daga cikin matan bani Isra'ila siddiqiya kuma irin wannan ya faru إذ قالت الملائكة وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفيك وطهرك واصطفيك على نساء العالمين مريم تمiji ce ko mace ne wane ne yace an turo mala'iku ga abin da suka gaya mata inna Allah astafeki Allah ya zabe ki wa dahharaki ya tsarkake ki inna Allah astafeki wa dahharaki inna Allah astafeki wa dahharaki wa tsarkake ala nisa'il alamin sai Allah nake gaya mata wannan kuma akwai wani na gaba iz qalat al malaikatu ya maryamu inna allaha yubashshiruki bi kalimatin minhu اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والاخره ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين wannan duka mala'iku ne suke gaya wa uwar annabi isa akwai wani wuri ya bari gulaman zakiya qalatan ne yakun li gulamun wa kana wa lam yamsasni bashar wa lam kubakiya wannan duk tana magana da mala'ika jibril ne kala kazalika qala rabbuka huwa alayya hayyin wa nasalu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya wannan duk jibril yake gaya wa maryamu annabi ya ce har zuwa aka yi maganganu masu yawa ana gaya mata karki ji tsoro karki yi bakin ciki wa huzbi ilayki bi jiz'in nakhlat tasaqat alayki ruban janiya fakuli washrabi wa qarri aina فإما ترين من البشر أحد فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا duk dai wannan wahayi ake wa uwar annabi isa da ayoyi masu yawa shin waɗannan ayoyi ka an kawo su don mu karanta ne ko don mu karanta ma mu yi imani da su mu yi ibada da su mu yi imani mu sha labari mu yi imani mu yi ibada da su ko to wai Allah ya ce وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا Allah ce na yi wahayi wa almajiran annabi Isa na ce ku yi imani da ni suka ce mun yi imani da kai to yanzu in an ce wani wahayi fa kashi biyu ne kar a damu wahayi kashi biyu ne akwai wahayi na annabawa akwai wahayi na ilhama wahayin annaba ya kare tun daga annabi musulman ba a kara yin wahayin annabci tun daga annabi ya yanke kenan na annabci ba a yi amma na ilhama har gaba da gobe ana yi annabi ya taɓa nuna sai na ce a cikin mutan da akwai mutan da Allah yake magana da su su ba annabawa ne in akwai su a cikin mutanen umarun nan yana daga cikin su a same su a cikin wata al'umma ba za a same su cikin al'umman mu ba saboda haka duk wanda Allah ya jarrabe shi ya sa masa gaba da waliyai hakika wannan yayi asara jarraba ce daga Allah a cusa maka kin waliyan Allah duk abin da kafirai suke musu na ture annabcin annabawa irinsa zaka faɗa don ka ture walittakan waliyai don wa da gani ne duk wanda Allah ya jarrabe shi da kin waliye wannan Allah ya masa asara ya sa masa asara domin ya hada gaba da shi man adali waliyan faqad azantu bil harbi duk wanda ya gaba da walina na sanar da shi akwai yaƙi to me zaka ce alqur'ani ne dole kai imani da shi in ka ce kai imani da wani baka yarda da wani ba kun fahimta ko kun gane to kaga kai raba qur'ani bi kenan kai imani da rabi ka zubar da rabi afatuminuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd al'umma mu fata bi kowace al'umma daraja kuntum khaira ummatin ukhrijal linnas ku ne fiyayyun al'umma wanda ba taba yin irin ku ba a duniya tunda annabin ku ba taba yin irin sa ba cikin annabawa to saboda haka kun ji dai waliyai mata ma Allah yana yi musu wahayin ilhama balle waliyai maza balle kuma waliyai maza a cikin su an can zamanai muna je Qur'ani ce ya ulla ya zalqarnaini ya zalqarnaini ba annabi bane waliyi ne amma ma ji Allah yana magana shi ulla ya zalqarnaini imma an tu'azziba wa imma an tattakfi husna
wato su waliyai mutane ne wanda Allah ya zaɓe su kuma yadda yake zaɓe shi Allah in yana yin aikinsa ba mai sa masa baki fa'alu lima yuridu ne shi ke zaɓen waliyai yadda yake zaɓen annabawa to waliyai waɗansu ma'aikata ne na Allah a cikin security an sa su cikin ma'aikatan security Allah ba su da uniform saboda haka ne ba a sanin su don a samu dukkan musulmi su samu daraja watakila kowane musulma ko shi ne ba a sani ba dukkan kowace irin sarauta komi girmanta komi kankantarta Allah ne yake nadawa ya bayar to idan Allah ya nada waɗansu yakan ba su wani sababin da za su riƙe misalin in Allah ya nada ɗan siyasa shugaban ƙasa ko ɗan siyasa gwamna sai ce na zaɓe ka na nada ka tuntuni tun ba a ka ba amma yau ka tafi ka je ka nemi ƙuri'a wajen bayina a je a murɗa duk yadda aka yi dai kai za su zaɓa na riga na naɗa ka kaga ya ce tafiye mai a kenan in ko mulkin gargajiya ne ce na riga na naɗa ka tun ba a haife ka ba kai ne zaka zama sarki a wannan karo amma ni ka je ka shirya da king makers wani kuma a je a ce ka je ka nemi kaza in sojoji na ce mun ba na ba ku wannan ƙasa amma ku je ku ba yan siyasa tsoro da bindigogi ku ce kun kwace ƙasa da bindigogi za su je su kwace to kowa sai Allah ya nuna masa abin da zai a nuna cewa Allah ya bashi mulki din to shi ma wali Allah ne ya naɗa shi Allah bai ba shi komai ba Allah ni ko bai zan nuna wayannan suna da bindigogi suna nuna wannan suna da da da da ƙuri'a wannan suna da title wannan suna da ni ko mai zan nace je ka ni na naɗa ka wanda bai yadda bai zo ya yaƙe ni man adali waliyan faqad azantu bil harbi je ka ni na naɗa ka wanda yake bai yadda bai zo ya yaƙe ni ni da na naɗa ka din to shi yasa hadari yake da hadari kwanan baya cikin wani abu shi DIT wani ya tambaye ni sai aka raba kallahu wasu mutane in za su yi tuntube ko za su faɗi kance shau tijani shi da Abdul Qadir shau da Bello to ga Allah mutum ba zai faɗi sunan Allah bismillah rahman zai faɗi sunan wasu mutane da suka da suka mutu me za su amfani shi nace a'a ai ko suna da rai ba su ne za su amfane shi ba Allah da ya nada su walittaka shi ne zai kawo taimako don shi ya naɗa su misali yanzu mutum maloniya ne da daddare sai a lantarki sai ya ga barayi sun zo kofar gida sun kama masu gadi sun kukkulle suna shirin za su balle kofa ya za su yi maza sai ya fito da salula sai ya kira caji ofis maza maza turo mini polis gidana lamba kaza layi kaza gidana lamba kaza layi kaza maza turo mini polis ga barayi a kofar gidana sai aka yi sa sai suka yi wulan roba bara suka zo faffafaf sai suka jefa suka ta bugun bindiga kofar gidan su yan sanda da suka buga bindigogi sai barayi suka gudu a aƙidar mu ta musulmi Allah ne ya kori barayin ko polis a aƙidar mu ta musulmi fa a aƙidar mu ta musulmi wai Allah ne ya kori barayin nan ko ko polis da bindiga Allah ne ko to Allah ko aka kira a'a wan polis aka kira waye nada waye nada polis waye nada polis ya ba su na asurati wai waye nada waye nada polis ya ba su asurati Allah ko to ka kira ma polis Allah ya kawo taimako saboda shi ya nada polis sannan ka shi tijani Allah ba zai kawo taimako ba shi ko shi ya nada shi wali wani abu ne na hadari tsakaninka da wali kai musulmi ka ce ka yadda kawai in baka yadda ba karkai zagi karkai suka ce Allah ba mu albarka masu albarka kai shiru amma in kai suka to ka kama gaba da Allah duk ilimin ka sai Allah ya kwace ya mai da shi surutu kai ta karyata kanka da kanka kai malamin ne amma Allah ya kwace ilimin saboda kana gaba da shi kai ta faɗin abinda ba ilimi yake faɗa ba kai kake faɗa a gabanci kana gaba da Allah kana kin zikirin Allah kana kin sallah kana kin duk abun kirki sai kaga baka jin dadin sa saboda kai fada da Allah sa asrifu an ayati allati yatakabbaruna fil ardi bighayri haqqi wa yara kullu ayatin la yu'minu biha sai ka zama duk abin da aka ba za ka yadda ba wa yara kullu ayatin wa yara sabila rushdi in kaga hanyar shari'a sai ka ci hanyar bata ne wa yara sabila lagayi yattasu sabila in kaga hanyar bata sai ka ce shine hanyar shari'a to wannan an riga ji fada da Allah kenan saboda haka ai kokari don Allah abubuwan da za su jawo haɗin kanmu mu musulmi don Allah ya rika yin su duk abin da zai raba kanmu don Allah ya kokari a bar su mu samu dama mu haɗa kai amma zagin waliyai babban mugun abu ne wanda zai sa a cirewa mutum imani ya zama mai gaba da Allah saboda haka ai kokari akwai wani littafin da aka wallafa a ƙasar nan aka wallafa shi raddul azhani in ka bude wannan sura zaka ga an kawo hujjojin cewa Allah yana yin wahayin ilhama a wannan littafin dai wanda shine tushen abubuwan in ka duba za ka ga Allah yana yin wahayin ilhama har ya kawo hadisin makaho da kuturu da mai abun nan mai sango ya kawo dukkan hujjojin cewa Allah yana yin wahayi mutanen da ba annaba a raddul azhani ku duba suratul qasasi aya ta bakwai don Allah don annabi ku sauwake mana in ba dole ne ka yarda da waliyi ba a'a waliyi ba annabi bane balle dole ka yarda da shi annabi ne dole ka yarda da shi in ba ka yarda da shi zaka mutu kafiri waliyi ko ba dole ne ka yarda da shi a'a in kai gaba da shi ne zaka mutu kafiri zaka rayu kana musulmi har da zaka mutu in dai kana gaba da shi amma ba zaka zama kafiri take don ka ki shi ba sai dai ran da zaka mutu in kana gaba da shi zaka zama kafin ran nan mun mun adali waliyan faqad azantu bilal komi karatun ka kuma tunda kana gaba da waliyin Allah wa awhayna ila ummi musa nardihi fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tazani inna raddu ilayki wa ja'iluhu min mursalin wa in an duba ai don Allah wani malami ne zai tashi daga Najeriya ko ku daga wata ƙasa zai zo Kano malam ne zalla fa amma sarkin Kano ya fustar yasta a airport akwai malam din sarkin Kano tun daga Abdullahi har Sunusi har na yanzu kowanne in yi shi Ibrahim zai zo sai ya fita tawagarsa sun tare shi a airport malam ne fa anya malam kawai abinda manya suka hanga kai mai sai da itace kana iya hangensa mai sai da galan-galan na fetur wace ƙasa ce take da malamai irin wani gari ne yake da malamai irin na kano a najeriya wani gari ne ya kunshi waɗansu asararai na addini irin kano a najeriya wace fara ta kunshi waɗansu asararai na ilimi da wani abu na irin fadin kano ta abinda suka hango kai ka hango shi mana to duk mutumin da yake zagin shehu tijjani yake zagin sidi abdulkadir to ba mai soyi zaman lafiyar musulunci bane ko ba mai son kasar nan bane domin duk abin da aka ambata na kasar nan daga sidi abdulkadir sai shehu tijjani saboda haka ne ma masallaci fa aka gina a garin nan amma aka ce masallacin bello dan me dan bello dan shehu dan hodiyo ne don ya yi daraja sannan aka yi jami'a aka ce jami'ar ahmadu bello dan me don jami'a ta daraja an haɗa ta da bello sannan aka wata jami'a aka ce bayero don me don ta daraja an haɗa ta da bayero shi da za ka kace wannan duk kafirai ne kai mu saurare kana ɗalibi a sudan bismillah فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وهزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين tunan da nan fa sai mutanen fir'auna suka tsinci wannan akwati wanda yake kunshi da babban mutum don me liyakuna lahum aduwan wa hazan sun tsinci abin da lalle zai zame musu abokin gaba mai rushe mulkinsu da rayuwarsu sun tsinci wani abin da zai ja musu bakin ciki wato an ce wai kaza ta tona wukan yankanta kenan abin da suka tsinta abin da zai zai musu liyakuna aduwan wa hazana inna fir'auna sani fir'auna wa hamana da babban mafajin fir'auna wa junudahuma da sauran rundunansu kanu waɗannan mutane kanu khabi'in sun zama mutane masu kuskure wato khaba'a da akhta'a yana da bambanci khadi'un da mukhdi'un shi khadi'u ya san abu kuskure ne amma yana yin sa da gangan saboda wata bukata kina kiyan sa khadi'u da larabci amma mukhdi'u shi yana neman gaskiya ne sai ya kuskure ta shine mukhdi'u haza khadi'un wa haza mukhti'un mai yin ganganci yake yi ya san abin ba gaskiya bane da gangan yake yi yayi kuskure to wannan shi ake kira za khadi'u da larabci amma mukhti'u yana neman gaskiya da shi ya kuskure shi ake kira za mukhti'u akhda kenan ba khadi'a ba
وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون
إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه أسي أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون آه da suka tsince shi sai matar fir'auna ta ce asiyatu bintu muzahimin ta daga cikin manyan mata na addini na duniya gabaki daya wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam uwar gidansa tana ciwon ajali Khadija cikin azumi yazo ya gaishe ta yace Allah ya ce a gaishe ki Allah ya gaishe ki ce wa alaihi salam ce to kuma ina baki albishir ke din nan ke ce uwar gidana a cikin aljanna za an auren mini da Maryam bintu Imrana a aljanna an auren mini da Asiya bintu Zahimin da Kulsum ƴar uwar Annabi Musa sai ta ce bin rafa wal bani alaba da zaman lafiya da yaya sallallahu alaihi wasallam to duk a lahira gidan Annabi za su tare su waɗannan وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تتو ما أدى الله يو أبو مرنا يا ساميني يا ساميكا أبو مرنا يا ساميني يا ساميكا سيتي يا ساميكي دي ولك لا تقتلوا kada ku kashe shi to masu karatu in sun zo wurin masu su bayyana maganin a cikin wannan karatun qurratu aini li wa laka la wannan jin daɗi ne murna ne gare ni a gare ka ba haka ba qurratu ainin li wa laka la taqtuluhu sai ce qurratu ainin li wa laka la kamun taqtuluhu yazo qurratu ainin li wa laka la taqtuluhu farin ciki na ne nawa da naka kar a kashe shi a sai an yamfana muna fatan wannan jinjiri zai amfane mu au nattakhizahu waladan tunda yake ba mu da ɗa namiji shi ne zai zame mana ɗan sarki ɗa namiji firawun yana da ya ta mata ita ma tana da kuturta da aka yi sa'a sai da ta ga annabi musa da yake annabi musa allah sa masa farin jini kowa ya gan shi sai yana son sa sai ta ga yana lasan yawunsa da yatsa sai ta sa yatsarta sai ta shafa a jikinta sai baras ya warke ita yar fir'auna ka je mutum allah ne yana son da amma bai samu ba sai ya ta mutum ya samu ita ma kuturwa fir'auna ƙarya yake yi cewa kowa ba ne kahuri ne kawai mai ɓanna a sai an yamfana a wata kaza waradan wahum la yash'uruna ba su san abin da yake gaban su dinnan ba sani ba ta inda sani ba Allah biyo musu
وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كانت لتبدي به لولا أن ربطنا عليها على لتكون قلبها ربنا على قلبها لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين wa أصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين to da wannan jinjiri ya tafi ya shiga ruwa Allah dai mai gaskiya ya riga ya mata alkawari kuma ta tabbata alkawarin Allah gaskiya ne misalama annaba da Allah haqqun amma duk da haka zuciyarta dok dok dok dok bai kwanta ba hankali bai kwanta ba ba komi ta mance da komi zuciyar ba komi sai tunanin dan nan nata farira in wato ba abin da ya dame ta yau sai maganar dan nan yaya aka yi yaya aka yi to sai ta tura yarinyarta ita Maryam din ta je ta yawo a gai ta ji ko an tsinci wannan akwati ko yaya ne sai ko aka samu ai an tsinci akwati ma a gidan Fir'auna gaba daya to sai tsoro ya karu in karar da tubdi bihi shikenan ana neman yaya za a yi maganan kashe yaro dai an riga an kwantar da hankalin Fir'auna ba zai kashe shi ba an bi duk hanyoyi ita asiya ta kwantar da hankalinsa yadda ba zai kashe yanzu ana so ne a samu matar da za ta shayar da shi aka yi ta kawo mata annabi musa yi karban ya yi karban kowace mace baya tsotson kowa baya son allah ya hana shi ya sha maman wata mushrika balle ta bata masa ɗabi'a domin shayarwa yana yana gyara ɗabi'a yana bata ɗabi'a yaro in ya sha maman matar kirki zai samu ɗabi'ar kirki yaro in ya sha maman matar banza zai yi ɗabi'ar banza kaga dan annabi nuhu da yake ya sha maman banza kaga ya shirya da babansa ne ai bai shirya da shi ba saboda ya sha maman banza na matar annabi nuhu din nan har ma Allah yana ga inna walaysa min alik saboda shan maman banza mugun mama to duk matar da aka kawo yaki duk matar da aka kawo yaki to ita ko wannan yarinya an sa sai da mata yawon gangane amma kar ta nuna tana da wani labari sai ta zo ta ce kamar yadda zai zo gaba ina so in muku nasiha mu ma a gidanmu akwai wata mace wanda ɗanta ya mutu ko zan kawo ta ne a jarraba ita ma ina muku nasiha ita ma ko zan kawo ta a jarraba aka ce to a kawo ta to da kawo ta sai annabi Musa ya karba kamar yadda zai zo nan gaba in ka da tubdi bihi saura kaɗan uwar annabi isa ta ce uwar annabi musa ta ce ai dama ɗana ne to in ko ta ce ɗan da yankawa za a yi saura kaɗan ta wala ji Allah laula an rabar na ala kalbiha ba don na ɗaura zuciyarta na hana ta faɗa ba tuni da ta faɗa dan me litakuna min almu'minin don ta zama ta yi imani da alkawarin da na yi mata inna raduhu ilaiki wa ja'iluhu min almursalina
وقالت لأخته قصي فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وقال لأخته قصي فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وقالت uwar annabi Musa sai ta gaya wa ‘yar uwar annabi Musa Maryam, Kusihi, ki bi mana labarin wannan ɗa, ki bi mana kasta alaihi bibiyan abu shine kasas kibila kibi mana labarin wannan da wa qal ukhti qussi fa basurat bihi tana yawo ko har ta gano ma inda dan yake ta ganshi an junubin amma tana ganin sa da wutsiyar ido kar a ce dama ta san maganar tana duban wani wuri tana kallon sa tana duban wani wuri tana kallon sa wa hum la yashuruna ba san yar uwarsa ce ba
وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فبصرت به عن جنوب وهم وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun tana kallon sa aw haramna alayhi almaradiya min qablu ubangiji na riga na haramta masa shan maman kowace mace tuntuni duk matar da aka kawo ba zai karba ba duk matar da aka kawo ba zai karba ba to sai ta ce ta gaya musu hal adullukum ko za ku yadda in gwada muku in haɗa ku da ala ahli baitin mutanen wani gida yakfulunahu lakum wanda za su reni wannan ɗa wa hum lahu nasihuna za su yi masa nasiha wajen renon ɗan to sai aka ce to aje a kawo sai aka je aka ɗauko uwar annabi Musa daga ɗauko ta da miƙa mata mama nan da nan dama ɗan yana hannun asiya yana kuka to sai daga miƙa mas- mata sai ta ɗauka maza maza tana sha yana sha yana sha sai suka ce ah ya aka yi yaƙi shan maman kowace mace cikin mata masu yawan nan ke ya karɓi na- naki sai ce ai ni wata mace ce mai ƙamshi ma yara suna jin ƙamshin mamana suna jin ƙamshin jikina ban taɓa samun yaro ko yarinya wanda ke ƙina ba saboda haka ake kawo mini renon yara ina da kamshin mama ina da kamshin jiki saboda haka yara suke so na haramna lil marad min qawl fa qalat hal adullukum ala ahli baytin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun kuma za su yi masa nasiha فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون فرددناه ila ummihi kai taqarra ainuha wa la tahzana wa li ta'lama anna wa'da allahi haqq walakin aktharuhum la ya'lamun nan da nan sai na maida Musa wajen ma'aifiyarsa na maida Musa wajen ma'aifiyarsa Ra- na din nan na nunul azamati ne muka maida shi wajen uwarsa kai ta karra ainuha domin ta ji daɗi hankalinta ya kwanta wala ta halana ta fitar da bakin ciki a zuciyarta masu yankan ƴaƴan mutanen su ne suka bata wannan ɗa suka yi mata alkawari kullum za su bata dinari dinari sai suka ce to ta zauna a gidan ta reni dan ta ce wallahi ina da miji ina da yara ina da miji ina da yara da za ku yadda in tafi da shi duk abin da kuka ce ai masa ai masa a can amma ni ba zan iya zama a nan gidan fada ba ina da miji ina da yara wa zai kula min da miji na da yara na ina zauna a gidanku sai aka ce to an yadda ta tafi da shi gidan nata amma ta kula da shi kullum za ba ta dinari dinari
ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين fararnahu ila ummihi kai ta karra ainihi wala ta zana wani ta mun mai da shi wajen uwarsa don hankalinta ya kwanta ta natsu ba bakin ciki ba tsoro daga fada ne aka bata wannan ɗa wani ta alama don kuma ta san annawa da Allah haƙun alkawarin Allah gaskiya ne dama da ta haife shi aka ce mata bai za khifti alayhi fa alqi fil yammi wala takhafi wala tahzani inna raddu ilayki wa ja'ilu min al mursalina alkawarin Allah ya cika li ta'lamu anna Allah haqq walakin aktarahum amma yawancin mutane ko kuma dukkan mutane la ya'lamu da bu san an yi wannan alkawari da ita tsakaninta da Allah ya yi mata wahayi ya gaya mata ba bu san haka ba falamma balaga shuddahu wastawi atina hukman wa ima wa kadhalika lil muslimin to yana nan ya girma da reno ya kare ba faɗi iyakan renon ba ne ko shekara nawa ne ba faɗi iyaka ba sai aka mai da shi gidan mai gida wai fir'auna shine mai gidan ya koma yana zaune a gida amma yana jin tsoro yana jin tsoro wato tsoro Musa yake bashi saboda haka ya wata rana da ya ji tsoro ce wannan yaro a kashe shi yafi sai Asiya ta ce ranka ya dade wannan yaro me ya sani ne ke ce baka tsoro ka wa ba abin da bai sani ba shi ne sai aka ce to yanzu a zuba masa kuɗi a cikin ɗaya karamin a zuba masa kuɗi a karamin kwano a zuba masa wuta a karamin kwano ku ga mene zai dau dabino a karamin kwano da da wuta a karamin kwano me zai dauka in in bai san komai ba sai aka mika masa dabino a kwano da wuta garwashin wuta a kwano to shikenan sai maza maza sai aka yi masa wahayi kar ya dauki dabinon ya dauki garwashin wutan sai ya dauki garwashin wuta bai kona shi ba da yasa a baki sai ya dan kona harshen sa kadan saboda haka yake dan gura yake da dan guragu haka nan kuma saboda ikon Allah babu harshen da yayi magana da Allah kaman harshen Annabi Musa saboda haka dole ne a dan ladabtar da shi don kar yayi gama kai yayi kama da harshen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu mutumin da ya samu horewa da ɗaukaka da wani abu a duniya a cikin annabawa kamar annabi Sulaimanu amma sai aka ladabtar da sunansa ba ce masa Salmanu ba sai aka ce Sulaimanu karamin Salmanu don kada ya yi kusaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka ladabtar da sunansa ba ce Salmanu ba sai ce Sulaimanu karamin Salmanu kenan shi ko wannan mai yawan magana da Allah aka ladabtar da harshensa don dai kare martaban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam su kuma ba na ƙasa ne gare su ba ya zama kayan ado ado ne ma gare su faradna ila ummi kai ta kawa falamma barga shuddahu yayin da ya gama girmansa a shuddahu wastawe yayin da ya girma ya kai matuka wato ya bulugura shuddi yana somawa tun daga shekara sha takwas har zuwa shekara talatin da ɗaya to nan duka ana ce balaga shuddahu to in ya kai arba'in sai a ce wastawi A- to da ya gai shekara talatin a nan a misira ya je madiyana ya shekara goma in an haɗa goma da da talatin ya zama arba'in to balaga shuddahu wastawi kenan amma na yusufu da yake lokacin da Allah ke bamu labarinsa bai kai shekara arba'in ba walamma balaga shuddahu atayna wuce dubai shekaru su kai arba'in ba aka bashi annabci shi annabi Yusuf saboda haka ba a sa wastawi ba dun bai kai arba'in ba balaga shuddahu ya isa shekarun aika amma bai kai arba'in ba yana rikicin mutanen da su kai shekara arba'in ba su karbi aikan Allah lokaci ya gode amma duk da haka a ibrahim muhammad daga polytechnic ya aiko da zakka na naira dubu biyu da ɗari biyar la saka ya da wata masa addu'a an sa mu dace la saka da amin Allah ya karba masa Allah Allah ya ji kanmu Allah ya ji kan iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da malamanmu Allah ya kiyaye mana musuluncin mu Allah ya kiyaye mana imanin mu Allah ya kiyaye mana mutuncin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya Allah ya sa mu musulmi mu haɗa kanmu mu zauna mu zauna lafiya Allah ya sa mu da abokan zan waɗanda musulmi mu fahimci juna mu zauna lafiya Allah ya saukar da alheri a Najeriya Allah ya kiyaye dukkan bala'o'i a Najeriya Allah ya ba mu lafiya zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah Allah ya karya duk karfin da yake so ya karya musulunci Allah ya karya karfin da yake nema ya karya musulunci Allah ya karya karfin da yake so ya taimaki musulunci albarka nan sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa musulmi su zauna lafiya a ko ina a duniya albarka nan sallallahu alaihi wasallam Allah ya ji kanmu Allah ya mana gafara ya tabbata Allah ji iyayen mu da iyayen iyayen mu da malamu da malamu Allah saka shi wannan mu da alheri Allah ji ga musulmi maza da mata rayu da musulmi masu neman addu'a wurin Allah biya bukatun su wanda suke so Allah ya ba su wanda suke so Allah ya kiyaye su bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين